لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 26 ga watan biyar shekara ta 1430 takwas hijiriya wanda shine dace da 24 ga watan biyu shekara ta 2017 meladiya muna darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasirin rahimahullahu ta'ala littafin da yake dauke da bayanai da sirar annabi alaihi salatu wassalam yau insha Allah za mu tashi ne akan bai'atul aqbatul ula wasaniya yanzu cikin bayanan da muke mun gangaro tafiya hijira ko mun yi bayani akan zaman makka da irin halin da suka shiga su sahabbai da kunci da aka jefa su a ciki na dole yanzu kuma yau za mu fara magana akan shirye-shiryen tafiya hijira madina insha Allah akwai wata mubaya'a da ake cewa bai'a bai'atul aqaba bai'atul aqaba al'ula al'aqaba din sunan wuri ne to mubayar guda biyu ne shine cappa da hausa mutane su zo su haɗu su nuna amincewarsu da goyon bayansu ga annabi alaihi salatu wassalam a cikin da'awar da ya kira su zuwa gare ta shi ma ya gaya musu sharuɗa su ma su ce sun karɓa sun yadda za su yi tafiya tare da shi za su yi aiki tare da shi ɗari bisa ɗari to wannan ya taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwarai wajen samun mabiya da kuma ɗora tubalin da'awar da tafiya akan wato hanyar da yake so to sai malam yake cewa summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqiya inda al-aqabati fil mawsimi nafaran min al-ansari kulluhum min al-khazraji وهم أبو أمامة أسعد ابن زرارة ابن عدس كوؤدس وعوف ابن الحارث ابن رفاعة وهو ابن الأفراء ابن أفراء ورافع ابن مالك ابن الأجلان وقطبة بن عامر ابن حديدة وأقبى ابن عامر ابن نابي وجابر بن عبد الله ابن رئاب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فاسلموا مبادره الى الخير ثم رجعوا الى المدينه فدعوا الى الاسلام ففشى الاسلام فيها حتى لم تبق دار الا وقد دخلها الاسلام من زم الله صلى الله عليه وسلم وترانا ya gamu da wasu mutane a wani wuri da ake ce da shi wato aqaba fil mausimi a taro na aikin hajji to su waye mutanen da haɗu su mutanen madina ne dukkansu gaba ɗaya daga ƙabilar khazraj suke mun yi bayani a da a ce awa akwai ƙabilar khazraj akwai ƙabilar aus to ga sunan nakin mutanen yana da kyau a san su akwai abu umama asad ibn zurara ibn uds akwai auf ibn al-harith ibn rifa'a da shine ibn al-afra da rafi ibn malik ibn ajlan da qutba ibn amir ibn hadida akwai uqba ibn amir ibn nabi uqba din guda biyu ne akwai jabir ibn abdullahi ibn ri'ab dukansu waɗannan annabi ya kama musu da'awa take yana gamuwa da su ya ce ga musulunci ina tallata muku me zai hana ku karɓi musulunci waɗannan duk da ba musulmi ba ne kuma duk a madina suke manya ne kuma allah ya ce miki annabi sun zo an zo taro a mausim suka haɗu tunda da mun karanta da ku yana ta bibiya duk inda ake taro ake haɗuwa in an zo aikin hajji ne a'a wani haɗuwa ne nasu na larabawa yakan je tallata musulunci haka ta yada addinin saboda ba san shi ba shi shi ne ya sani so dole in mutum bai san abu ba sai ka masa bayaninsa ka gamsar da shi da uslubi mai kyau da zai gane karkace an ya ga dama ya gane in ba ga dama kar ya gane ba yin haka yadda ya kira su zuwa musulunci Allah ya taimaka kuma take suka karba suka ce su alheri suke so suna karba suka ce za su koma garinsu ina ne garinsu madina tunda mutanen khazraj ne suna koma duk sai suka zama masu da'awa suka kama kira suka ce ta ai sun je sun samu alheri ai a wajen wani mutum wani bawan Allah a makka suka haɗu da shi gashi gashi sifarsa yana da haƙuri yana da kawai shi ya kira su ya ɗora su akan wani addini suka sun yadda wannan shine dalilin da ya sa musulunci ya yaɗu a madina hatta lam tabqa darun illa wa qad dakhala al-islam sai da aka zo a madina malam babu wani gida guda ɗaya duk madina a wancan lokacin kafin annabi ya hijira sai da musulunci ya shiga kaga wannan ai alhamdulillah kun ga wannan shimfiɗa ce shi sa annabi da ya je madina aka karɓe shi hannu bibbiyu dan yayi wata shimfiɗa sallallahu alaihi wasallam فلما كان العام المقبل جاء منه اثنا عشر رجلا الستة الأولى خلا جابر بن عبد الله بن رئاب ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف بن المقدم ذك وذكوان بن عبد قيس بن خلدة وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن الصامت بن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة فهؤلاء عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وأميمر بن سعيدة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء ولم يكن أمر بالقتال بعد فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان مصعب بن عمير يؤمهم وقد جمع بينهم يوما بأربعين نفسا فأسلم على يديهما أسيد بن هضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقس فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا طيب yanzu anan mun ji tawaga ta farko ko waɗannan mutane da annabi ya musu da'awa suka karɓa suka tafi madina su ma suka je suka ta yada da'awar shekara mai zuwa za su sake dawowa aikin hajji sai ga mutum goma sha biyu sun taho a sittatal ula akwai shidan nan na farko amma banda jabir ibn abdullahi ibn ri'ab shi bai zo ba to ga waɗanda suka zo mu'az bin al-haris ibn rifa'a akhu auf al-muqaddim mutaqaddim dan uwan auf wanda ya gabata akwai zakwan ibn abdi qais ibn khaladata wannan zakwan ibn abdi qais ibn khaladata ya ma tsaya a makka ya zauna har sai lokacin da hijira ta zo lokacin hijira ya zo sai ya daɗa tafiya kenan ɗan madina ne amma shi da ya zo makan sai ya zauna hatta hajar al-madina wasu malamai suna ce ana ce da shi muhajiri ansari shi ya ci rabo biyu muhajiri ne dan kwa da shi aka hijira aka tafi madina ansari a asalin sa dama ai mutumin madina ne zuwa yayi wannan dalili ya makalar da shi a makka to sai aka yi hada mai muhajiri ansari in an tambaye ka wani sahabi ne ake ce da shi muhajiri ansari shine wannan zakwan ibnu abdi qais ibnu khaladata akwai ubada ibnu samit ibnu qais akwai abdurrahman yazid bin salaba waɗannan mutane guda goma ne duk daga ƙabilar khazraj suke akwai isnani min al-ausi akwai mutum biyu daga ƙabilar aus abul haitham malik ibn tayyahan akwai uwaimar ibn sa'ida duka waɗannan jama'a ku ɗauka yanzu shekara ta dawo ga su sun dawo wajen annabi yana ina yana maka fa baya u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka bai'atin nisa sai suka zo suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a dai kamar yadda mata suke yi babu wani magana na yaƙi a wannan lokacin walam yakun amrun bil qitali ba'du wannan mubaya'a malamai sun yi ittifaki akan ta kuma babbar mubaya'a ce wanda su sahabbai dinnan suka yi kuma ta zauna a cikin tarihi ibnu ishaq ya kawo ta riwaya mufassala daga ibnu hisham hadisin ubada ibnu samir Allah ya kara masa yadda yace shi ubada ibnu samir yace kuntu ni dinnan ubada ibnu samir yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan albai'atul aqabatul ula kenan wanda muke bayani yace mu mutum goma sha biyu ne muka yi wa manzon Allah mubaya'a ala bai'atin nisa ya ce a lokacin ba a farlanta yaƙi ba ba magana jihadi saboda ai kun san jihadi sai da aka je madina aka farlanta jihadi so duk a zaman da ake a makka babu maganar jihadi to ga yadda muka yi mubayar annabi ya kafa mana doka wannan shine bandin mubayar abin da ke tattare jakar wato kunshin da ke cikin mubayar da suka yi da ya ce ala bai'atin nisa ya ce ala Allah nushrika billahi shay'an annabi ya kafa mana sharadi waɗannan mutum goma sha biyu da suka ce mun yadda da kai za mu yi tafiya tare ka yi to in za ku yi addini na za ku bi ni to ga sharadi babu shirka da Allah abu na farko a kalla da manzo Allah yake bayani idan an zo mu baya a yakan ce mutane ba fa magana shirka da Allah ba wani harkar bokanci wani rataye-ratayen layu da wasu guraye da wani binne-binne da makale-makale da dogaro da wani ba Allah ba da cewa ai mun ba mu rike wani ba mukan ba za mu je ko'ina ba babu a shirka babu ita a addinin annabi shi yasa tausayi za ka yi tausayi babba mutumin da yana sallah yana kallon gabar amma mushriki ne wani bai ma san illa shirkar ba da yawa cikin mutanenmu musulmi mutum yana dukan kirje yana gadara cewa shi musulmi ne amma kuma yana wato yana dilmiye a cikin shirka suna nan da yawa bai yadda ya rayu haka ba dole sai ya je ya sa an masa makale makale da binne binne da rataye rataye duk wannan shirkiyat ne da zuwa kabari mutum ya je makabarta ya ta tsafi ai an ce maka dukiyarka ai ba za ta yanke ba in dai kana yawan zuwa mutum ya je karfe uku ba ya hana kansa bacci ya tafi makabarta ya je yana binne binne da tone tone a je a haɗa ka da aljanu duk babu shi addinin annabi wallahi ya kamata ka nemi gidanka ka nemi matafiya duk wanda ya mutu yana wannan wallahi baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rataye rataye guraye layu dinnan duk ba addinin annabi bane amma abun mamaki malamai da ake ganin malamai na addini wai su suke zama suke kulla mutane wannan a rataya maka wannan a makala maka wannan shi yasa inda addinin annabin yayi daban su kuma inda suka tafi daban ala allah nushrika billahi shay'an annabi ce kada ya shirka da komai duk wanda kaga ya samu ɗaukaka allah ne ya ɗauka shi duk wanda kaga ya karye allah ne ya karya shi kar wani ya zo ya je gina gida wai ai maganin tsari sai an je an yi tone tone duk gidan a kewaye shi a binne shi da gonaye da layu kai bayan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi da zaka ran karanta kana da wani binne binne da zaka yi mutum ya je ya sai mota sai a je hada shi da gonaye da layu ya sa karkashin kujera ya zama wai ai maganin hadari maganin tsari maganin wa bayan addu'a da kake da safe idan zaka fita ko mutum ya je shago ya ci tsafi yanzu wani abin da ake a garin na abun makin ciki abun ciwo wallahi na gaya muku za ku yi mamaki musulmi mala ana sallah da su a masallatai suna zuwa yan kasuwa wai mutum wai saboda bala'in bokanci ya yawa wai a kasuwannin waɗannan akwai waɗanda fa duk fitsari idan suka yi fa fitsari wallahi a cikin shagon suke na san ba ku fahimci karatun ba barin daɗa maimaita muku bokaye ne suke ba su saboda wai tsara shagon da tabbatar arziki da kada abin nan mutum idan ya zo sai ya rinka samu ina irin robobin suwan suwan suwan wata din nan idan zai yi fitsari kurin sai ya tsula fitsari a ciki sai ya jefar a wani guri a cikin shagon yana sawa a ƙarƙashin yana tarawa robobi na fitsari sun fi ɗari nawa wani guri ne aka zo wani wata kasuwa ne aka zo shaguna ne aka zo za a rushe za a sake gyara aka ta tarar da mutane malam shaguna sai a bude shago sai ka ga fitsari fitsari fitsari musulmi a karmakalla kaga wannan yana nuna malamai dole su fito su yi bayanin tauhidin nan fa ba gane shi ba boka ya ba su aiki fitsari a hada ka da bala'i da kazanta kun san me yasa saboda duk inda kazanta take aljani yana wurin ba shi yasa annabi ya ce kar mu shiga ban daki sai mun yi addu'a ba saboda za mu je mu gamu da su ba tauhidi ma akar makalla ko mutum ya je ya bude tayal din shagon sai shimfiɗa layu a ƙasa sili sili din su ya je abin nan bokaye malam suna nan malamai bokaye ba su da aiki ba noma ba sa noma ba sa zuwa kasuwa ba sa karantar da mutane sai bokanci kullum wai malami ne a addini a unguwa kullum kawai yana ta barazana mutane da babbar riga da wani dogon cirbi ana zuwa ana kawo masa addu'a haka ake yi to duk wanda ya mutu yana wannan abu wallahi mata ala shirki ya mutu akan shirka ya mutu akan shirka sai ka ji da aiwa ne akwai tsari a aiwa ne baya tabuwa aiwa ne bai zauna ba yi aiwa ne a tsaye yake a tsaye kake kana tara kayan fitsari shirme kazami kurin Allah ya sauke kun ga wannan labarin da nake gaya muku ba a kure aka yi shi ko a inugu ko a wani ko wani ba a kano su yan kasuwan su sun sani ai suna jina ko za su jina nan gaba su sun sani sun sun san labarin akwai wani abun ma da wallahi bai zai faɗu ba na rantse muku da Allah wallahi akwai waɗanda san ba su yadda cewa wai wai tafiya su arzikin da Allah ya musu haka ne Allah ya turo daga sama ba a suna ganin kame kamen su da dabarun su da wayen su da kulle kullen shi yake ba su arzikin yasa duk abin da ake na wani abin nan ba fahimta suke ba ai malam malami boka a cikin al'umma boka sharrin malami boka Allah ya faɗan fashi da mukami Allah suna halakar da mutane fiye da yadda kuke tsammani kuma mun sha faɗa muna maimaita ba malamai ba ne ba malamai ba ne idan mai malami zai zauna unguwa baya karantar da kowa me amfanin karatunka ana ce ma malam to me amfanin ilimin da kake da shi ba ka zauna a masallacin unguwarka kana karantar da mutane ba kawai sai dai mutum ya zo rike dogon cirbin an zo ɗaurin aure a gayyace su a zo ana raba musu kuɗin ɗaurin aure fi sabilillah mu yi wa kanmu adalci ko sai an yi mutuwa a ga mutum sai ka ce shi zai bada aljanna shi ma fa kazami ne da kazanta a tattare da shi dinkim amma su ne na Allah annabi wa'azi yayi ta yi kullum yanzu nan karatu annabi muke karanta so du malami in mutum malami ne a gidansa ya fito da littattafai ana zuwa ana ɗaukan karatu ba hana ka je gona ka je gona kai noman ka dawo amma ka ware lokacin da karantar da mutane dan qur'ani cewa litubayyinannahu litubayyinannahu lin-nasi litubayyinannahu lin-nasi Allah ce ka bayyana wa mutane amma mutum ya zauna kawai sai dai mutum yana yana yana yana yana tsafi yana halakar da mutane in zai tafi dubai sai ya zo ka masa surkulle bari a duba maka hanya a leƙa maka a leƙa da wani idan zaka leƙo kai ma fa ba gani kake sosai ba ma a nan ma ba gani kake sosai ba fi sabilillahi kuma kai da yake kai ga ka da kuɗin ka da komai Allah rufa mu asiri ka je gurin wani wanda ba gani yake so wai ya duba maka wai ka dauki kuɗi ka bashi kuma a masallacin unguwar ku an ce a taimaka fi sabilillahi baka iya bada taimako wallahi wallahi da yawa waɗanda ake zuwa a ce su yi addu'an nan gwanda ka je gurin mahaifiyarka ka mata hidima ka sai mata tsiran ɗari biyar da biredi mai kyau ka ce hajiya a ci wannan kimin addu'a na rantse da Allah sai Allah ya gaggawan karɓan addu'arta sama da na wannan mutumin dan muna da hadisi annabi ya ce addu'ar iyaye Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye ta alheri ko ta sharri ko ka je ka sai shinkafa kwano biyu ka sa matarka ta dafa a fito a raba almajirai in ba ka da hali wallahi wanda ka je ka sai alawa kaga alawa dai ko ka sai yar alawa ta 200 ta 300 ka raba yaran uwa ka ba su ka fito ka ce ya Allah ina tausali da wannan da na faranta yaran nan ka faranta mun nima ka biyan bukata ta wallahi sai Allah ya karba da hanyoyi nan da yawa da Allah ya nuna mana na karban addu'a ku yi haƙuri maganar shirkan nan babi ne mai zaman kansa dole sai an yi ta bayani a san mutane wani lokacin in ba a yi dalla-dalla ba ba ka ganewa Allah gyara halinmu ya Allah kada ka ɗauke mu muna shirka kam shirka dai Allah karama mu da ita to annabi ya ce ba shirka da Allah kun yadda suka ce sun yadda ya ce ba sata sata babu addini na kada wani ya zama barawo ka ji fa kai ina barayin takalma a masallaci wallahi ko malam mutum ya zo sallah dan tsaya ya zo ya sace takalmin mutane barayin waya kana ruku'i da kai wani dogon tasbihi a ruku'i wallahi wani sai ya ce kai dauke maka yar wayarka duk ba addinin annabi Muhammadu bane wala nasrika wallahi yace Allah ya shirkina billahi shay'an wala yasrikna wala yaznina kaji ku wala yaktulna auladahunna babu ba shirka ba sata sannan kuma babu kisan kai addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hana kisa duk wanda zai addinin Muhammadu ba kisa sannan kuma babu zina wa Allah na zini kun yadda suka ce mun yadda ku daina kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci wa Allah naktula auladana khashyata al-ari aw al-faqri kada mu kashe 'ya'yanmu saboda talauci wala taqtulu auladakum min imlak ko wala taqtulu auladakum khashyata imlak kada mu yi wannan haka annabi yace kun yadda suka ce sun yadda yace babu ƙarya ƙarya ƙarya ta gaba ko ta baya ba a yi kun yadda su cikin yadda yace kuma wa Allah na asihi fi ma'rufin kada mu saba wa annabi duk abin da yazo mana mai kyau to mun yadda zamu karba kun yadda suka ce ka san me annabi yace musu yace fa in wafaitum falakumul janna idan kuka cika wannan alkawari da nayi da ku na gaya muku to wallahi kuna da gidan aljanna yace fa in ghiftum idan kuma kuka yi mun algushi kuka yi ku bi abin nan da na faɗa muku kuka yi wani ba ku yi wani ba yace to fa amrukum ila Allah azza wa jalla al'amarin ku kam yana hannun Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara in ya ga dama ya muku azaba in ya ga dama kuma zai yafe muku ni ba ruwana jama'a wannan shine sharadin wannan mutane guda goma sha biyu mu bayan nan da musu kafin fa ya koma madina yanzu dan Allah mala a karam kalla mu yi wa kanmu adalci mu gaya wa kanmu gaskiya yanzu cikin al'umma annabi nan da suke tuciya su al'umma annabi ne a cikin wannan aikin menene ba sa yi wannan tsiyatakun da annabi ya faɗa me ba a yi in kai ga dama ma za ka ce an duba ɓarayin ma mu muka fi kowa satan sata ba ta cikin addinin annabi ya hana kar a yi sata sata nan kuma bi jami'i anwa'iha zina zina saboda muninta a wajen mu baya nan cewa ya fa ko ku karba ko ku tafi ya ce kada a yi ba na son zina ban yadda da ita ba saboda ƙazanta ce to yanzu ka rufe idan ka gani ka rufe idan ka gani nawa nawa ne wanda yake suna da awar su yan al'umma annabi muhammadin ne ko mazinata ne har gidan karuwai ma akwai a cikin garurrukan al'ummar annabi in an yi magana a ce a kyale su yanci ne kowa yana rayuwa ya rayuwa kan yancinsa akwai waɗanda ana zaune da su an san su lalata 'ya'yan mutane suke ana zaune da su ana ganin su akwai wanda zai zo neman yarka ka mutunta shi ka ba shi dama ya zo ya gana da yarka sai ya yaudare ka ya ha'ince ka ya lalata maka yarka kafin ya aure ta ko kuma kafin ya rabu da ita da sunan zance du ana yi matan aure suna zaune da mazajensu suna, suna alaka da mazan banza tana zaune da mijinta shekara ashirin talatin amma wallahi tana da alaka da wasu mazan ba ta yadda shi kaɗai ne mijinta ba ta ba da wayar ta gyara ta ki ta yadda mijinta ya ga wayarta kullum in ya zo wayarta baya iya tabawa saboda me ba rami ina magana cewa a yi hankali da rami shi kuma hankalinsa ya koma kan wayar ya ce duk yadda ake tunda ba a so ga wayar na akwai wani abu na illa da ba a so na gani ni kuma sai na gani an ba da gyara sai kira mai kai gyaran wayar ya ce kawo ba ni su ajiye su a nan ai gyara zan kai na ce ka ajiye su ce ka hankalin ta tashi alaji waya ta gyara za a kai gyara za a kai gyara ce ba komai za a kai hankalin ta tashi ya aka yi ya buɗe waya yana buɗewa ya shiga inda zai shiga ya dubo abubuwan da ake dubawa ya ga abin da bai taɓa tunani ba a rayuwarsa kazanta tsiraici matakka ta aure tana tura hotunanta wajen wani namiji tana gaya masa maganganu na fitina matan nan alƙalla a duniya ta haura shekara arba'in a karmakalla wannan abin ya yi ciwo matuƙa in yarinya ce ƙarama watakila amma arba'in talatin da wani abu to shi yasa duk mutumin da ya sa ido akan matar sai na duba lamarin ta kakka zarge shi daidai yayi ba a sake musu gaba daya ba a yi shi yasa malamai ma malaman hadisi suka ce ai asalin shi mutum tuhuma ne ai gaskiyarsa ta wanke shi haka wasu malaman hadisi suka faɗa suka ce mu duk mutumin da aka kawo mana ba ma cewa dan shi musulmi ne al-aslu fil muslimin al-adala asali akan musulunci ai adalci adalci yes akwai malaman suka bada su kuma suka ce a'a mu kuma asali akan musulmi tuhuma gaskiyar ka ta wanke ka ban yadda da kai ba amma mu'amalar ka da gaskiyar ka ta wanke ka sai ya bude ya gani ina gani ya fadi ai kwarai kwarai gaske saboda an masa ba daidai ba sai asibiti me faru jini ya hau zai mutu za ta kashe shi da waya wannan wayar yanzu abin da za a yi kenan haka ma ake sun ana maganar zina-zina da kake gani Allah ya sauke kawai kaga zinar masu aure in aka gaya maka zinar masu aure masu aure suna zina matan aure da mazaje suna zina mutum yana da matansa yana zuwa yana zina in aka gaya maka wannan wallahi ba za ka yi bacci ba kuma duka a cikin al'umma na muhammadu ne ku yi haƙuri fa ku yi haƙuri a faɗi gaskiya halin mu bayi da kyau sai mutum ya gama wannan kuma yana jin yana ta ƙoƙarin kare yarsa kada ta yi ko kai ka ɗauko 'yar wani ka ci amana aurenta kana alaka da wasu mata ga mata naka kuma 'ya'yanka kana kyankyashe su su kuma wai baka so su yi alaka da wasu kasu lalace wallahi man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi wallahi duk wanda ya zana da da yar wani wallahi sai an yi da yarsa kaga wannan yar taka da kake gani insha Allah wani sai ya keta alfarmarta ko kana kabari ko kana raye watakila da sanda a hannunka sai dai su ce alhaji zo mu kai ka masallaci ko sai dai a tura ka a turoli ko a tura ka a keke lokacin kuma za su je su yi ce saboda kai ma a lokacin da kake yi ka lalata yayan wasu ka cuci kanka ka cuci yayanka to ana kare mutunci ne don saboda zuri'ata da jikokina sahabbai ne ba a tsammanin fa za su yi amma annabi ya gaya musu ya shekar a yi ba zina ba sata ba kisan kai ba zubar da jini ba shirka da Allah duk wannan kazantar ga nan yau ga su muna cikin su dumu-dumu yanzu a wasu jihohin akwai masallatan da wallahi daurin aure ma ba za a yi ba sai ka zo da takardar cewa lafiyar ka kalau baka je ka faɗa wannan fitinar ciwon kanjamau din da ke kama mutane ba to mu gyara halin mu kuma abinda annabi ya gaya musu dinnan kar ku dauka ya shafe su ne su kare mu ma ya shafe ba mu ma muna so mu tashi a tutarsa ba to dole mu ma mu kiyaye ka tsaya ka lissafa waɗannan abubuwan kada ka yadda ka faɗa ɗaya daga cikin su in dai kana so ka tashi cikin al'umma annabi na gaskiya suka ce mun karba mun ji mun yadda falamman sarafu ilal madina to yanzu sun karba yayin da suka juya za su tafi madina sun tafi tunda yanzu sun karɓi musulunci sai ya tura musu malami ko malamai guda biyu ba a sama a hum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amru bin ummi maktum sai annabi ya ce kai ladani na amru bin ummi maktum ai wannan amru bin ummi maktum ya ce tashi ka tafi da kai da mus'ab bin umair ku je ku ku rinka koya musu addini yu'allimani man aslama minhumul qur'an duk wanda ya musulunta a madina ku koya masa qur'ani ka je malam qur'ani shine farkon littafi shine farkon karatu da ya kamata ka da hankali 'ya'yanka su fara iya shi ka je kai shi islamiyya ta koya mai wake-wake da wasu abubuwa bai iya qur'ani ba a buɗe bakin yara da ƙur'ani da farko don shine constitution na musulmi kuma duk wani ilimi a cikin ƙur'ani yake amma fa duk ƙwarewar yaro akan wani abu in bai iya ƙur'ani ba fa 0% ne zero ne so sahabbai ma da aka je suna musulunta ƙur'ani yake koya musu wa yadu'ani illahi azza wa jalla yace ku je ku yi da'awa ku karantar kaga wannan yana nuna manzo Allah yana da wakilai kenan akwai abin da shi din ma yana raye wasu kuma suna yi shikenan ga sunan sun tafi yace fa nazala ala abi umamata da suka je sai suka sauka wajen abi umama shine as'ad ibn zurara wa kana mus'ab ibn umair ummuhu shi mus'ab ibn umair wannan matashi da mun taba karanta tarihinsa to shine limamin su yaro ne matashi ba aure amma akwai ƙur'ani annabi ya tura shi ce je ka ka ta karantar da su gida gida yake bi malai na koya musu ƙur'ani yan waɗanda suka musulunta kuma shine limamin su to in kaga dama zaka iya wanda ya limanci a madina kafin annabi ya ta hijira musa ibn umair sai je gida ya kunkwasa kofa su fito yace in karanta muku ƙur'ani ce me qur'ani kuma ce to ku zauna mana ku ji in suka zauna sai yanko surar da ya ga dama ya rinka karanta musu a lokacin qur'ani yana sauka bai gama sauka ba amma abinda Allah ya sanar da shi ya rike ya haddace idan ya gama yi kuma sai a dawo a za la'asar ya rinka limanci har juma'a ya taɓa musu da mutum arba'in arba'ina nafsan abu dawud da ibn majah da imam al-hakim duk da imam al-bayhaqi duk sun ruwaito ya je ya busu wannan juma'a din kafin annabi ya zo in an tambaye ka waye fara yin sallar juma'a a madina kafin annabi ya zo shine mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair to wannan kenan da mutum arba'in fa aslama ala yadihi ma a hannunsu su su biyu da shi da amr bin amr maktum ga waɗannan sun musulunta manya-manyan mutane a madina usaid ibn hudayr da sa'ad ibn mu'az ka duba fa duba sa'ad ibn mu'az duba matsayin sa ana faɗansa zaka tuno shi a madina su ne manyan madina amma a hannunsu mus'ab ibn umair suka musulunta to su kuma wannan usaid bin hudayr da mus'ab ibn umair tunda mun babba ya musulunta to ana samun wasu su biyo baya yanzu kaman ko azin maguzawa idan ka je in Allah ya taimake kai babban kamo ka kamo sarkin su ko ka kamo mai unguwarsu ko ka kamo shugaban su to wani daman da an ce masa shugaban su ya musulunta kawai ba zai ma shawara ba ce ni ma na musulunta to shine hikimar kyautata alaka da manyan idan an je wazi to a ta dalilin musuluntar su jami'u bani abdul ashhar suka musulunta kabila ce jama'a ne gidaje ne gabaki daya suka musulunta saboda sun ji labarin manyan sun musulunta da yawa to wannan kenan ar-rijal wan nisa da mazan da mata sai dai usair shine amr ibn thabit ibn waqs shi wannan bai musulunta ba da wuri gaskiya ta akhara islamu ila yawmi uhud shi kan ya iya musulunta malam har sai da annabi ya zo ya yi hijira ya dawo madinan ranar yakin uhud ne musulunta wata nan za mu zo mu karanta kissa sa me ya faru a ranar ya musulunta Allahu akbar malam ka duba wani abun nan in da ku iya tunawa duba tun lokacin da annabi ya turo din ake ta mayar shi wannan usairin ku rike sunan shi usairin usairin cikin sahabbai yake amru bin sabit ibn waqsh amru bin sabit ibn waqsh ya iya musulunta da yake musulunta malam a hannun Allah take aka buga aka buga yan uwansa danginsa yan garin suka musulunta wallahi malam sai da annabi ya zo za a je yakin uhud ranar uhud ya musulunta kuma a ranar ko sallah bai taɓa yi ba aka ɗebe shi aka tafi yakin da shi a ranar yakin aka je aka kashe shi an ku gane iya musulunta bai taɓa yin sujada ko ƙwaya ɗaya ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lamarin Allah fa sai shi ba wani abu bane malam ya dauki rahamar ya baka ba komai wallahi a wajen sa malam bai zai kuma ragu da komai shi yasa kawai abin da ake so kai din ka dage ka nace wa ubangiji ka rinka cewa ya sa ka fa a cikin rahamarsa ya fasa ka cikin wanda zai musu rahama kana faso Allah yana son mai naci yana roƙon shi so lokaci ɗaya ne in ya amsa zai ce an amsa a gaya mala'iku su rubuta shikenan malam za ka yi ta rayuwarka normal kawai jira ake ka mutu ka shiga aljanna yanzu sai uwanmu suna nan duk sun mutu suna aljanna insha Allah suna cikin rahama tun daga cikin kabari saboda Allah ya karbe su to amma matsalar shine yaya zan yi in dage in samu kusanci a wajen Allah ka san ko a duniya ne nan in kana so ka samu matsayi a wajen wani ai sai ka dan matsa ko ko ba ka bane ba sai ka yi kokari harkokinsa kana shiga yaga kullun ya juya kana tare da shi shine zai matso da kai to shi ma haka lamarin Allah yake kankankan wanda ya matsa ubangiji yake ayyuka na Allah duk abu ne ibada baya sakaci to yana kusa da Allah kenan to sai Allah ya jawo shi yasa cikin yan fadan shi yanzu wannan ka duba akram kallahu Allah da hikima irin tasa sujada ko ɗaya bai yi ba malam wallahi yana zuwa yakin Uhud din da aka kashe shi yanzu Allah ya ce Allahu akbar amila qalilan wa ujira kathira ya aikata aiki kaɗan amma kuma an bashi lada mai tarin yawa shi ya zama ɗan aljanna a kan kallon ka duba kai shi yasa ka daina aibanta wani don kaga yana kan bata wataƙila numfashinsa na ƙarshe Allah zai shirye shi ga wannan yanzu inda jin haushi ne da annabi zai iya cewa ya ga dama hawa da tun da an ta matsanta masa musulunta ya ƙi musulunta sai yanzu to ba za a yi mai kaza ba ina annabi ya ce an yafe masa al-islam yajibbu ma qablahu ka daina ganin sa kana ganin batacce ne kana aibanta shi da batar da yake kai ko wata illa da yake da ita wataƙila wallahi ya fi ka matsayi a wajen Allah ka daina tozarta mutum da ɗan shi kana wulakanta shi saboda ɗansa ya fandare baka san irin ƙoƙarin da yake yi da kukan da yake yana zubar da hawaye yana addu'a akan Allah shirya masa da ɗan nan nasa ba kar ka zage shi saboda ɗansa ka manta da ɗan annabi nuhu kaga dai iya himma da ƙoƙari dai annabi ko to ga ɗan annabi nuhu ya kira shi ya kira shi a gida ya kira shi a fili ya kira shi a ɓoye ya kira shi a bayyane ya kira shi a waje ɗansa ne na cikinsa a karmakalla ina jin kowa yana son ɗansa amma ɗan annabi nuhu bai musulunta ba wana da nuhu nibnahu haka Allah ya ce ko wana da nuhu nibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayyar ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin ya ɗana ka zo ka hau jirgin nan mu tafi tare da kai wannan jirgin shine jirgin wanda za su tsira ka rabu da waɗancan wala ta kun ma'al kafiri na kaka zamanto cikin kafirai dan ya kalli fuskar uban ya ce qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ya ce banni baba zan hau wancan dutsen shine zai hana ruwan nan duk ruwan da zai zo bai isa ya je kan dutsen can ba uban ya ce la'asim al-yawma min amri Allah ya kai dana yau ba ba wanda ya sai ku mutu daga wannan ruwan ruwan dufa ne kenan illa man rahim sai wanda Allah ya masa rahama su waye kuma sune wanda suke cikin wannan jirgi ya kira shi ya kira shi wallahi yaron nan ya ki malam a gidansa yake shi yake ciyar da shi yake daukar nauyinsa wa hala bainahum al-mawju' fakana min al-mughraqin sai ga igiyar ruwa ta murde ta shiga tsakanin su kawai shikenan ruwan ya haura har dutsen ma gaba da abin da ke cikin sa ya ruwan da ya gama duniya gaba daya Allah ya nitsar da shi a gaban nan ai Allah ya a gaban uban annabin Allah annabi Nuhu Allah bai ce a bari mu maka alfarma shekarar ka ɗari tara da hamsin kana wa'azi bari mu maka alfarma ɗanka ba wallahi bai yi masa ba bayan an nutsar da shi fa duk da haka annabi nuhu wallahi bai haƙura ba da yaron wana da nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli Allahu akbar wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin ya koma gefe ya ce ya rabbi ya ubangiji ɗana fa yana cikin iyalai na ya ubangiji ni ne nu ɗana yana cikin iyalai na kuma alkawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ka fi kowa iya hukunci Allah ka zaro mun ɗan nan nawa sai Allah ya tsawatar da shi qala ya nuhu إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال يا نوح الله يا كي نوح wannan yaron fa ya cikin iyalanka mun cire shi Allahu akbar iyalinsa ne na jini amma musulunci ya raba su yaron ya ƙi musulunci Allah ya ce mun cire shi baya cikin iyalinka daina danganta shi gare ka ya aikata mummunan aiki innahu amalun ghairu salih ma'ana innahu amila amalan ghairu salihan ya aikata aiki ba mai kyau ba aikin da Allah baya so Allah ce to daga yau kada ka sake tambaya na abin da baka da ilimi akai kai wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun sannan kuma ina maka wa'azi kar ka zamanto cikin jahilina masu aikata abu akan kuskure ko kuma akan jahilci ka daina malam shekararsa ɗari tara da hamsin yana wazi ba annabin da ya daɗe a duniya na wazi irin nuhu shi kenan annabi nuhu ya dawo ya ce ƙala rabbi inni أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تكفر لي وترحمني أكن من الخاسرين يا أبنجي إنا روقانك كتريني كرباني دا زوا أن روكيك أبن دبان دا إلمي أكي يا الله إذن بك غافر تامن با إذن بك يمن أفوا با يا الله زن زمان تشكين ودن سكي أسارة so gafara ka nake nema ya manta da labarin dan to ka daina aibanta shi saboda ɗansa kuma ka daina aibanta shi saboda matarsa mutumin kirki ne amma matarsa matar banza ce zai iya yiwa abokinka ne kar ka ɗauka sakacinsa ne yasa matar ta zama ta banza zai iya yiwa haka zai iya yiwa kuma yana kokari baka san irin kokarin da yake a ɗaki ya yi kokari ya ɗora ta akan hanya ba nawa nawa ne matan da suna hannun mutanen kirki amma suna yaudarar su ban sani ko kuna fahimta na akar makalla ku ɗauki wannan misalin ku buga shi a rayuwarmu na yau da gobe a iya samun mutumin kirki mai himma zuwa masallaci karatun qur'ani ibada wane ne amma Allah ya jarabe shi da fitinanniyar mata to kar a zo a zage shi kamar yadda ba za ka zagi wancan mutumin saboda ɗansa ba don ku ga annabin Allah ma Allah ya jarabe shi da ɗa shi nuhun shi jarrabawar da yawa ma aka yi mai aka masa ta da aka masa mata ga mata annabi ludu Allah baya son luwaɗi mummunan zunubi amma mata annabi ludu tana cikin masu tallata luwaɗi ga mata annabi nuhu Allah ya jarabe shi dan bai yi ba matar ma bata yi ba yasa su a ƙarƙashin annabawa su kuma mutanen banza ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya buga misalin kafirai mata masu tsiya a gida mayaudara ga iyayen gidanku nan mata annabi ludu da mata annabi nuhu kanata tahta abdaini min ibadina salihaini suna karkashin wasu bayi guda biyu cikin bayin mu Allah bai amma ce annabawa bai ce bayi salihai annabi ludu annabi ludu ake nufi Allah ya ce fa khanata huma sai suka yaudare suka haince su ashe za a iya samun mutumin kirki mutumin kware matarsa ta yaudare shi ai na ga matarsa a waje kaza ai na ga matarsa a waje kaza ai matarsa kaza ma take wannan din bai taba imanin sa kar ka dauka haka yake shi ma a'a wallahi zai iya yiwa yana ta kokari jarrabawa ce Allah ya jarrabe shi da ita bayan da zai yi amma wannan bai hana mu yi wa matan mu wa'azi ba kuma bai hana mu ce ne ko misalin mu ce wance ta yi kuskure ba abinda nake nufi wato hawa laifin wani ka manta naka kai shine yanzu wannan gabar ita ce ta dame ni da kuma sa ido akan mutane kai baka gyara naka gidan ba kana kallon gidan wani kar kai haka su wannan bawan allah jama'a ka buga misali a kansa duk wani kafiri da ka sani da kake ganinsa kuna tare kuna mu'amala ba mamaki wallahi a ƙarshen rayuwarsa ya musulunta zai iya yiwa kamar yadda kai ma daɗin nan maɓarnaci ne sai kuma ka gyaru wani malami yana ba da tarihinsa yanzu nan yana yana raye a wata jiha cikin jihohi an saka a kafafen yada labarai a sunna tv din nan yana bada labari yana bada tarihinsa malami ne mai wazi haka da ya saki jiki ya yi bayani amma bayanin nasa ya amfana da mutane kullum yana saka babbar riga ba ka taɓa ganin sa ba babbar riga ba zai zauna yana karatunsa haka aka tambaya aka ce me yasa ya yi bayanin tarihinsa ya yi bayani wani uzuri da ya kawo sai ce ai yanzu babban riganan da yake sawa ai hannu ɗaya ne da shi eh hannunsa ɗaya ne amma yanzu sai baza babban rigar ta karatunsa ka ɗauka cikakke ne kam ya ce yana so mutane bayanin wannan saboda shari'a a hannun Allah take ya ce da shi kiriminal ne Allahu akbar haka ya faɗa wallahi yace shi da criminal ne yace baya duk inda abun alheri ma yake baya so sata duk yana yi yace wata rana dalilin wannan hannun nasa ku ji da ke wallahi wa'azi ne mutum ya zama mutumin kirki yace wata rana ya je bakin kogi a garinsu wani bawan Allah ya sha wahala tun asuba ya je yana ta linka yana kama kifi yana zuwa yana tara yana kama kifi yana zuwa yana tara ya ce kawai da ya zo sai sa ci kifi ya zuba shi a buhu ya yi gaba kawai ya ce ya je ya zauna a gida yana gyaran kifin a wajen gyaran kifin ina irin kayar kifi da ake kankarewa sai ta shiga cikin farcensa yayyayi ya cire ta ya gagara jini dole sai da aka je da kyar aka cire ta da aka cire ta sai hannu ya kumbura sai ya kama ciwo aka yi maganin duniyan nan ciwon na ya warkewa sam ya warke sai zama larura da ƙarshe dai ciwo kawai sai yana penetrating yana shiga yana karuwa yana cin hannu yana cin hannu yana cin hannu da ƙarshe likitoci suka ce ka ga malam wannan hannun in dai ba yanke shi aka yi ba to ciwon nan ya zama maka matsala zai cinye jikinka duka ya za a yi ce wallahi sai an yanke hannun nan ya ce aje a yanke aka je yana ji yana gani aka yanke hannun nan aka gutsure shi ya zama mai hannu ɗaya yace to daga nan ya gane cewa ba mamaki wannan mai hakkin ne ya je masa mummunan addu'a kar ka ga mutum akan ruwa yana kama ruwa yana kama kifi ka ɗauka mutumin banza ne bai da alaka da Allah wataƙila bawan Allah ne waliyin Allah ne ka ɗauke masa kayansa zai ce ya ubangiji hannun da ya ɗauki wannan hannun ya ɗauki wannan kifin Allah ka masa kaza wallahi kar ka ƙara kar ka rage ya yi masa addu'ar kuma addu'ar ta bishi yanzu ya zama mai hannu ɗaya har a kabari da hannu ɗaya za a kai shi ya ce wannan yasa yau aztu ya daina ɗaukan kayan mutane kuma ya gyara kawai ya shiga makaranta shi ne har yanzu ya zama malami ga shi na yana koyar da ku shi zai ce ku ji tsoron Allah ban sani ba kan kalla kaga wannan yana da alaka da abin da na gaya muku aibanta mutum akan wani abu nashi shiriya a hannun Allah take Allah ka ganar da mu yanzu wannan bawan Allah da watakila kaga kafiri ne ba musulmi bane ya je yayi jihadi annabi ya ce amila qalilan wa ujra kaseera kenan akwai waɗanda za su yi aiki kadan amma wallahi samu babban lada a wajen Allah haka lamarin su yake in ya tashi rabo bayarwa kawai yake tabaraka wa ta'ala wa kasra al-islamu bil madinati wa zahar musulunci ya yadu a madina ya bayyana ya yawaita sun maraja musab ila makka wannan musab ibn umair din malamin madina kenan ko sai koma makka wa wafa al-mawsim dhalika al-am khalqun kathirun min al-ansari min al-muslimin wal mushrikin a wannan shekara da musab ya koma makka mushrikai ne da musulmi an haɗu a taron aikin hajji kun san na gaya muku da musulma suna zuwa suna irin nasu aikin hajji وزعيم القوم البراء بن معرور شوغبان او ان لوكاتين البراء بن معرور مين فلما كانت ليله العقبه dare ya zo lailatul aqaba din da ake fada a sulusul awwal minha ɗaya bisa ukun farkon dare ka kasa dare uku ɗaya bisa ukun sa na farko tasallala ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasatun wa sab'una rajulan wa imra'atani malam an zo an haɗu ko sai gashi annabi yana makka sai aka samu mutum saba'in da uku suka ɓuya suka lallaba shi ne ta sallala saboda ana cikin tsoron musulunci ba ƙarfi suka lallaba suka ce bari mu ma mu je mu samu muhammadu mu ma mu je mu masa mu baya mu ce mu fa muna tare da shi fa baya uru sallallahu alaihi khufiyatan amin qaumihim wa min kufari maka suka ce ya manzo Allah zamu maka mubaya amma muna jin tsoron mutanen mu kar su gane mun musulunta mun maka mubaya mutum 73 sannan muna jin tsoron kafiran maka manzo Allah ya ce to ala an yamna'uhu mimma yamna'u minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa kana awwal man baya'a laylata idhin al-bara' ibn ma'rur wa kana lahu al-yad al-bayda iz akkada al-aqda wa badara ilayhi mutum na farko ai suka zo sai manzo Allah ce to da sharaɗin za ku bi ni za ku yi min da'a kuma za ku bani kariya kuma in an tashi ko za a yaƙe ni za ku bani kariya kamar yadda kuke ba wa matanku da 'ya'yanku kariya kaga dai mutum zai ba da iyalinsa kariya ne iya ƙarfin shi ko to annabi ya ce to nima da sharaɗin za ku zo ku bani kariya mu yi addinin nan kun yadda suka ce sun yadda ya gaya musu wannan sharuɗan suka gabata na baya a cikin su a wannan daren akwai shi wannan albara ibn ma'rur shi shugaban su ne ma shi ma din shi musulunta ya karfafi wannan mu baya ya ce ya manzo Allah muna tare da kai ɗari bisa ɗari amma fa a ɓoye a ɓoye ana cikin wannan yanayi wa hadar Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi musikan mu'akkidan lil bai'ati ma annahu kana ba'adu ala dini qaumihi sai ga Abbas baffan annabi kar ku manta kamar kansu daya da manzo Allah da Abbas sai ya zo sai ya ce ya Rasulullahi duk da cewa ina kan kafirci bana musulunci na yadda da wannan mubayar na karfafe ta ka kasance tare da mutanen nan za su taimaka maka ka duba ba a ɓoye shi ɗin ma ba zai iya bayyana ba a wannan lokacin so idan yan uwa suna fahimta na kenan shi wannan addinin zai iya yiwa a zo lokacin da fa ba a isa ba a bayyana wani abun ba dole sai dai a yi shi a ɓoye kenan wannan yana nuna mana akwai abin da za a tafi a lallaba a hankali a hankali a hankali a hankali ba wai kai tsaye za a fito da shi fili ba kar a ce ai wannan tsoro ne ai me a zo ai kaza a'a ana lura da al'amura masu tarin yawa to gashi nan muna tsakiya kuma lokaci yayi so yanzu zamu dakata ana insha Allah ta'ala wani sati in mun zo sai mu karasa wannan mubayar ko sannan za mu karanta tafsilin ta abin da ya faru bai'atul aqaba din nan al'ula wa thaniya duka insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya bamu lada na kuskure ko tantama harshe Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh